Allah ya cika mana ni'imarsa ya kuma cika mana addininsa kuma Allah ya ɗaukaka wannan al'umma ya darajanta ta da mafi alkairi cikin wanda aka halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne dan sakonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ƴan uwa masallata muna yi wa juna wasiya a duk halin da muka samu kanmu mu zamanto masu tunawa da Allah masu sanin a fili ko a ɓoye Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu sannan mala'iku suna rubuta abin da muke aiwatarwa tsakanin mai rubutu da mai ɗaukan sauti da mai ɗaukan bidiyo wadda za a kunna shi gobe ranar tashin alkiyama. Mu yi ƙoƙari mu zamanto masu yi wa Allah ɗa'a da tuna cewa a koyaushe gayyarsa za ta iya cimma kuma wajibi ka amsa gayyar da Allah ya ma shi ne mutuwa. mu ji tsoron ranar da za mu koma zuwa gare shi, saboda a wannan ranar babu abin da za a ɓoye kowace rai za ta je ta tarar da abin da ta tsururuta, ya'ani aikin da ta aikata shi ne sakamakon da za ta samu ba mai ƙaunarka da zai ƙara ma, ba mai ƙinka da zai rage ma ko ya ɓoye fayil ɗinka a lahira yadda abin yake haka yake. Allah ka samu ji a sa'a, ‘ya'yan wa masu imani, ibadu da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya wajabta wa mu bayi, ibadar da tafi kowace girma, ita ne sallah biyar da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta, kuma ita ne ɗa'a mafi girman daraja, sannan kowane nau'i na bauta na Allah maɗaukakin sarki. yana ƙarƙashin rumfa ne ta sallah duk ibadar da za ka yi in ba sallah to a yaya take a fili ba ta da inuwar da ta mata inuwa kowace ibada inuwar ta sallah ne saboda a ƙarƙashin sallah akwai nau'i na ibada masu yawa da suke bayyana idan muka lura akwai karatun alƙur'ani a cikin sallah akwai ganawa da Allah a cikin sallah musamman a lokacin sujjada saboda annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana cewa shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa lokacin da kake so ka gana da Allah kayi alwala kayi kabbara to a lokacin Fatiha da kake karantawa in ka bibiyi ma'anarta to a lokacin kana farawa da godiya kana tabbatar masa da kadaitaka da ibadar da kake yi anan ma kana roƙonsa bayan ka tabbatar bauta shi kake yi wa kuma a gunsa kake neman kowane irin tallafi da taimako wadda ba wanda ya ise ise shi to sai gazance kake da Allah a wannan gabar musamman in ka zo gabar sujjada anan ma gana wadda kake yi kake faɗan damuwarka to sallado ta kunshi waɗannan abubuwa da kuma addu'a da za ka yi haɗi da lokacin da kake ganawa da Ubangiji kana samun kushu'i da wata nutsuwa ta daban, kazalika bigire ne da kowane ɗan adam yake ƙasƙantar da kayansa. Da haka ‘yan uwa musulmai, ita sallah, ita ne ginshiki na addini. kuma ita ne ibada ƙwaya ɗaya tak wadda ta bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi ne sallah annabi sallallahu ya ce al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-sala aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam shi yasa musulmin da baya sallah kashi biyu ne wanda bai yadda da ita ba ya kore ta kai tsaye yayi ridda ya kafirta sannan akwai musulmin da baya yi ya yadda sallah wajibi ne amma baya yi kuma bai soke ta ba to anan yana da iya laifin kin yin sallah a wurin Allah madaukakin sarki da haka ya ƴan uwa mu yi kokari duk halin da za mu samu kanmu mu zama masu kokarin kiyaye ta kiyayewa sallah a kayin lokaci yana taimakawa ɗan adam ta ɓangare masu yawan gaske bala'in da yake fuskantar mutum a rayuwa da fitina ta rayuwa ta sassa da yawa da suke iya tinkaran bawa sakamakon kiyayewa sallar kawai akan lokacinta kana ƙoƙari sallah biyar to baka san iya abin da wannan yake tare ma na bala'i a cikin rayuwarka ba sannan kiyayewa salloli guda biyar akan lokaci a cikin jam'i yana daga cikin abin da yake ƙara wa ɗan adam nutsuwa a rayuwarsa akwai abubuwan da za su same shi na jarabawa na damuwa na matsala wadda ya kai ya jima da firgita ya fita a hayyacinsa amma sakamakon wannan sallar sai Allah maɗaukakin sarki sai ya karanta bala'i sai ya samu nutsuwa a tattare da shi sannan kamar yadda a jikin ɗan adam akwai gaba gabbai sama da ɗari uku da sittin wayannan gabban iya sallah ne za ka yi ita kaɗai raka'a ɗaya a cikin ikon Allah wayannan gabban sai kowanne ya motsa saɓanin da za ka sai kayan wasa da kayan motsa jiki da zuwa walan motsa jiki wadda sai an ta gwada ma nau'in azaba da yawa da zaka sha kafin nan ya motsa nan ya motsa to sallah a cikin ta akwai riyaba akwai motsa jiki a ciki shi yasa addinin musulunci wallahi idan ka bibi tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi da Allah ya ce ma faratna fil kitabi babu wani abu da muka bari face na nan a cikin littafin Allah ya danganta da zurfin nazarinka da zurfin iliminka da zurfin bibiyan masu ilimi yadda za ka na tsuntowa abubuwan da a zahiri kamar babu su a cikin littafin Allah. Zan ba misali guda biyu, wani ya zo ‘yan ƙure a kan wannan ayar ma faratna fil kitabi min shai, ba abin da muka bari face yana cikin littafin Allah. A manzan Allah salasallan aka zo aka tambaya, to da aka faɗi wannan yaya ake haɗa gurasa tun daga ebowa alkamar daga buhu a ina ƙur'ani ya tafaɗe ta manzala ce fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu kaga ƙur'ani ya nusar da shi a ina ake samunsa ma'abota al'amari wannan abu ne da ya faru a wannan zamanin da muke ciki shi yasa wajibin musulmi ne ya zama ya karanta musulunci ya zurfi ba karatun sallah ka'idar addini likita ne a ƙasar misra wadda ba musulmi ba kuma ya karanci musulunci mata suka aihu guda biyu a hannunsa wannan mace wannan namiji sai ya canja 'ya'yan wannan ya bata mai mace mayar mata namiji mai namiji ya sanya mata mace ɗaya tana hayyacinta ta gani daga baya ta tada rikici iya abin da likita ya faɗa ai ƙur'aninku ya ce ma faratna fil kitabi min shay'in ku je ƙur'ani ya warware mu aka zo aka samu malami rabbani ana mata tambaya ce eh wani ame sauki ne ƙur'anin ya zo da shi yanda Allah ya maganar rabon gado lizzakari mithlu haddil unsayain ɗa namiji a gado yana da kasan ya mace biyu, mace tana da rabin gadon ɗa namiji, yace kazalika matar da ta haifi ɗa namiji nonanta yana zuwa sau biyun yanda wanda ta haifi ya mace. Da haka aje a duba wanda nonanta ya fi yawa ita ne mai ɗa namiji. Ana zuwa ƙarƙashin wannan ayar aka tabbatar cewa gashi nan da haka ƙur'ani wata ayar ita take fassara wata, wata take ba da ma'anar wata. to shi yasa kaidar musulunci babu wani abu wai shi karatun sallah wannan karatun addinin shine manuwal ɗinka ƙur'anin da zai na haska ma ya za ka gudanar da rayuwa kaga inda an je gun wanda bai san abin ba akwai matsala shi yasa mai sanarwa yanzu da yake sanar da lecture yake cewa an gayyaci daktoci ina ba da shawara an zo an gayyaci malamai saboda ilimin ake bukata a nan ba takarda ba irin wannan akwai matsala a ciki akwai malamai rabbaniyun da suka yi karatu suka yi ƙoshi wadda in ka gama takardar sai ka zo gunsu su karantar da kai to kagan ana baiwa takarda girma to za a yasar da asalin ilimi ya kamata mu zumunto masu ƙoƙarin kiyayewa da haka ya uwa musulmai nutsuwa a cikin sallah Allah madaukakin sarki ya yabi masu yinta kamar yadda ya ce qad aflaha almu'minun haqiqa mu'mine sun rabauta suwaye su sai ce su ne wanda suke jin tsoron Allah suke da nutsuwa suke da kushu'i suke da kaskantar da kai a cikin sallah Allah sai ce to waɗannan mutanen su ne wanda suka samu rabauta da haka ya ƴan uwa masallata wajibi ne mu iya iyawar mu waran samun nutsuwa a cikin sallolinmu domin ya zamanto sallata mu mun samu cikakken abin da ake bukata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu a ƙarshe ina so na ja hankalin iyaye da ma ƴaƴan akan gabar da muke ciki ana wani biki wai na masoya ko? Me sunansa? Valentine Day. Na ga wani bayani da wani malami ya yi, me asalin wannan ranar ta masoya? Wani ne ya yi zina, aka same shi da wannan laifin aka kashe shi, wadda a turai ne. Surakatun da har ya kai ba zai iya haƙuri ba sai ya biya buƙatarsa a dalilin zina har ya rasa rayuwarsa sai aka bai wannan ranar rana a duniya ake bikinta. Suraka kun ga musulmai yanzu mun zo muna bikin ranar suwa, ranar mazinata. Saboda abu da yawa, mummuna ne sai amar wani suna sai mutum ya gan shi kamar mai kyau amma in ya tona cikinsa, abu ne wanda yake mummuna. za ga masoyan da manya da ƙanana a wannan lokacin ana canje-canjen aika kyaututtuka ana girmama ranar mazinata kai kuma a halal aka haife ka ko a zina aka haife ka ba za ka yi sha'awar a bayyana cewa kai ɗan zina ba ne balle ka zo kana girmama wannan ranar kuma iyaye da yawa ana sakaci ba a sanin wani hali yaran suke ciki sai dai ga ledar biskit a gidanka da chocolate ba iyaka an fasa tsammani kake siyowa ake yi kai kuma a gidanka an yi bikin ranar mazinata ne kowa ya taba ya dandana yana murna da aka yara kanana da aka kawo yayarsu wannan kyautar ta bikin mazinata su ma an sun girma dole namiji a cikin su shi ma zai girmama ranar mazinata yara mata su ma zaman ka lafiya kana nema ka kawo mata kyauta ta ranar suwa mazinata su da ka iyaye kuma irin wayannan abubuwan ba wai sa idan ba mu daina rena tunanin yaran wajibi ne lokaci bayan lokaci kana kiran ƴaƴanka ka zauna da su in ka gano wani abun da ba daidai ba ko da zaurance ne abun ba za a fidda shi kai tsaye ba amma ana musu nasiha ana tsoratar da su ku guji kaza in kun ga kaza ku kauce in an yi kaza ku kauce kar ku yi mu'amala kaza ba sai da aya ko hadisi ba to wannan abin yana taimakawa yara matuƙa ta yadda za su tsira da kyawawan ɗabi'unsu muna roƙon Allah da mu da iyayen namu da ƙannan namu da mu ma wanda muka haifa Allah ka tsare mu gabaki ɗaya Allah ka kawar da mu daga dukkan sharri irin na Yahudawa da ma munafukai da koma kowane irin sharri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت على به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار الله كسر مناجيريا الله كرامة البركة الله كرامة البركة Allah watanni shida bakwai muna ta addu'a ka kawo mana sauƙi akan matsalar tsadar rayuwa Allah muna godiya Allah mun tabbata addu'ar mu tana karɓuwa kuma kowa shaida ne akwai sassan da ana samun rangwame in muka lura addu'ar da ake tana karɓuwa jama'a mu ci gaba da addu'a a shekarar da ta wuce watan biyar shida bakwai in kaga mutane da yawa a rame fatarsa a yankwane an kwanjame amma da rayuwar ta yi tsada aka yi ta addu'a wani yana ɗora alhakin a hukuma wani a wani shugaba wasu suna addu'a Allah ya karɓi addu'armu da aka yi girbi sai aka samu abinci sama da abin da ake tsammani wanda suka sai abinci aka ɓoye da nufin za a gallaza al'umma yanzu su ma ne ma suke su siyar saboda sauƙa yake da aka jama'a mu ci gaba da addu'a Allah ka ƙara mana sauƙi Allah ka ƙara mana sauƙi Allah ka ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu da dukiyarmu Allah duk wani alkhairin da yake fuskantar wannan ƙasa Allah ka tabbatar da shi Allah duk wani sharri da yake fuskantar ƙasar mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah muna roƙon ka shugabannin mu Allah ka yi riko da hannunsu na dama Allah yanda ake samun ɗaiɗaiku a wurare suke da kyakkyawan nufi suke ƙoƙarin kawo sauƙi a 'yan ƙasa Allah ka sa abin ya zama ruwan dare Allah ka sa ƙaunar sauƙin ya zama a zukatansu gabaki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله